أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فربما كو لا متاشك أنا شرح بيتي نبي نجيا أصلي مثلا باب مادن domin sai farubba zai imraini a gabara walau aka sama bil maula a barra kadira wau farubba da yawa zai imraini ma'abocin mayafai guda biyu tsofaffi a gabara wanda yake jikinsa da kura-kura wato kinaya ne na datti walau aka sama da zai yi rantsuwa bil maula da sunan Allah akan Allah sai ya yi kaza ko Allah ba zai yi kaza ba a barra Allah zai kubutar da shi kad haƙiƙa rawo malaman hadisi sun rawaici wannan wa sharhi sai ya ce farubbama da yawa fa ya kunu ihtiqaruka walaƙantawarka da kake yi wa mutum wasdira'uka da kaskantawarka bi shaksin ga wani mutum zi ai sahibi imraini ai saubaini ma'abocin mayafai guda biyu kaliƙaini tsofaffi guda biyu mayafan ko tufafin nasa sun zama tsofaffi sun yage sun yi datti halata kauni a halin wato kasancewarsa shi din kansa a gabara ya yi kura-kura ai kasirul gubari mai yawan kura da za a fi saboda launinsa da talaucinsa walakin sai dai duk da wannan kaskanci da kake gani a tare da shi da rashin gata da rashin galihu da fazilati a dalilin matsayinsa wa makanatihi da darajarsa inda rabbihi a wajen ubangijinsa lau a kasama da zai yi rantsuwa ai halafa yamina hinsin da zai yi rantsuwa ta kafara wanda in mutum ya karya ta kafara take wajaba a kansa kamar misali yace la af'alanna kaza yace wallahi sai nayi kaza ko wallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi sai abu kaza ya faru ko wallahi abu kaza ba zai faru ba shine rantsuwar da ake kafara to la abarrahu alhaqu da alhaqu tabaraka wa ta'ala abarrahu ya kubutar da shi akan wannan rantsuwar tasa ba zai yi kafara saboda matsayinsa a wajen Allah wa haza wannan kauli fa qad rawahu haqiqa ay almuhaddisuna malaman hadisi rawu sun rawaici wannan magana anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi kauli a cikin faɗin manzan Allah da ya ce, Ala ukubirukun bi ahlil jannati, shin bana ba ku labari ba da ɗan aljanna? Kamar an ce bala ya Rasulallah, ai za ka ba mu labari. Sai ce, kullu da ifin dukkan wani mutum mai rauni, mustaba'afin abin raunanawa, wanda mutane suke walakanta shi, suke ganin sa kaskantacce. to irin wannan mutumin falau aka sama alallahi da zai yi rantsuwa ga Allah la'abarrahu da Allah ya kubutar da shi ba zai yi kafara ko da kuke ganin sa da'ifun mustad'afun amma wajen Allah karimun mukarramun mai girma ne abin girmamawa a wajen Allah saboda haka kar ka ga mutum kare na shi shi yasa shi yake maka hannunka mai sanda la ta haƙiranna musulman kar ka yadda ka walakanta musulmi duk yanda ka gan shi a lalace baka san tsakaninsa da Allah ba ina wata an gane wa fi ruwaya ce a cikin wata ruwayar hadisin manzo Allah ya ce rubba ash'asa akbar da yawa mutum ash'asa mai ya mutsatsan gashin kai ba kun ba gyara a gabara jikinsa ya yi ƙura zi ɗimraini ma'abocin mayafai guda biyu kaga hadisin da yake da ma'anar waccan baitin kenan shi shi cewa rubba akbara ko zi ɗimraini to a hadisin rubba ash'asa agbara ash'asa abin da ya shafi gashin kai a butittike ba gyara ba kuma ya ya mutse agbara shi kansa jikinsa ya yi ƙura kuma zi ɗimraini yana da tufafi tsofaffi tambu anu a'ayunin nasi idanuwan mutane tana kyamarsa in an gan shi saboda alama ta kaskanci da datti a jikinsa ba a sha'awar ganinsa ko zama da shi idanuwan mutane tana kyamarsa to duk da haka lau aka sama alallahi da zai rantse ga Allah la'abarrahu da Allah ya kubutar da shi fi kasanihi a cikin rantsuwan nan tasu ba zai yi kafara ba saboda darajarsa a wajen Allah wa fi riwayatin li muslim a cikin wata ruwaya daban ta imamu muslim manzo Allah ya ruba ash'asa akbara da yawa mutum ne ya mutsatsan gashi mai kura a jikinsa yace madfu'un abin tunkudewa bil abwabi a kofofin mutane in yazo ya kwankwasa kofa aka bude sai a tunkude ya tafi ka ba mu guri kaga shine ma'anar madfu'un ismu maf'ul ne da fa ya dafa'u ka gane ai madfu'un abin tunkudewa ne bilbabi a kofofin mutane in yazo za a kore shi amma duk da haka lau aka sama alallahi da zai rantsuwa ga Allah la'abarrahu da Allah ya kubutar da shi to saboda haka karka ga mutum a walakance ka walakanta shi ko karka ga mutum da alama ta kaskanci ka lena shi ko ka walakanta shi baka san matsayinsa a wajen Allah ba kuma ko da mahaukaci ne baka san matsayinsa a wajen Allah ba sun makala sannan shehu a cikin baituka na gaba ya ce ko la tadurranna musliman walau zahar durrun ala yadayhi da'ban faktafir fa inna zal khalqi ibadullahi fala tadur akhi ibadallahi ولست ترضى من يضر عبدك وإن أصافت تكين ربك yace la tadurranna musliman kar ka cutar da musulmi ba wai ka rena shi ba ko ka masa kallon reni ba a'a kar ka cutar da musulmi walau azhara durrun ko da cutarwa ya bayyana ala yadayhi a hannayensa bi ma'ana ko da ya cuce ka cuta cutarwa ta bayyana a hannunsa wato ya cuce ka kai ɗin abin da ake nema ka yi afuwa ka yafe karkace sai ka rabu da aban koyaushe ka zama fagtafir mai yin gafara fagtafir ka yi gafara shine yafewa ko da cutarwa ta bayyana a hannunsa gare ka to an abin da ake nema ka yafe ballantana kuma wanda bai cuce ka ba bai ma komai ba karka yadda ka cutar da shi fa inna zal khalqi shi wace domin wannan halitta da kake gani fa waɗannan ƴan adam da kake ganin su a doran ƙasa ka sani ibadullahi bayin Allah ko don darajar an yi idafa su ga Allah ibadu bayi mudafun Allahi mudafun ilai an raba su ga Allah ya samu daraja ko ko kare ne aka ce wannan karen sarki ne aya da daraja ko in ka taba shi fada ba za su barka ba dogale ba za su kyale ka ba to ina kuma bawan Allah. Fa inna zal khalqi domin wannan halitta da kake gani ibadullahi bayi ne na Allah. To fala ta durra aki ya kai dan uwana muridi fala ta dur ibadullahi kada ka kuskura ka cutar da bayin Allah. Tunda an raba su ga Allah an ce kayan Allah ne. To kar ka yadda ka cutar da bayin Allah. Domin ko kai dan adam walasa tarada ba za ka taɓa yadda da manya durra abu da wanda yake cutar da bawanka ba a ce ka je kasuwa da kuɗinka ka so bawa da kuɗinka ka mallake shi yana maka aikin bauta ba za ka so ka ga wani ya zo yana jibgarsa yana dukansa ka gane ai to kai ma kenan da ba halittarsa kai ba sayansa kai mallakarsa kawai kai ba za ka yadda da duk wanda yake cutar da bawanka ba wa in asa ko da bawan ya munana ko bawan yayi wa wani laifi ba za ka so ka ga ana dukansa ko to ta yaya kai kuma za ka cutar da bawan Allah dan ya maka laifi ballantana kuma bai ma laifin komai ba to fattaki na rabbaka ka ji tsoron ubangijinka kar ka cutar masa da bayinsa ai wa min adabika yana daga ladubbanka ayyuhal muridu ma ka tare da yan uwanka yan adam la ta durran na karka cutar da musulman musulmi ai la ta dukuli darara karka shigar da cutarwa ala akikal musulmi ga dan uwanka musulmi ka darbihi kaman dukansa wa akhdhi malihi da kwace masa dukiyarsa au hatike irdihi ko keta mutuncinsa shine cin cin mutunci walau alal farzi wata qadiri ko da ga kaddarawa a ce zahara durrun cutarwa ya bayyana ala ya dai ga hannayensa gare ka da'aban to abinda ake nema koyaushe fakta firka yafe ai an ya kuna halatuka ko ko ko haluka halinka wa sha'anuka da lamarinka ya kasance ko yaushe al-igtifaru yafewa yin gafara ai abin da ake yi da al-igtifaru shine al-afu yin afwa wa tajawuzu da yafiya wa adamul mubalati da rashin damuwa bima yazuru da abin da yake gangalowa minan nasu ta bangaren mutane fil halati a cikin dukkan halayenka duk abin da ya gangaro daga ‘yan adam zuwa gare ka na cutarwa, ka gane ai ko na azabtarwa, to abin da ake nema ka yafe ka yi afuwa kai, ka yi rangwami. Wala ta kun minan lazi na ƙalu ko malu, kar ka kasance daga cikin waɗanda malu suka karkata, ila ƙaunihi ta'ala zuwa faɗin Allah ta'ala da ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ka gane ai, sakamakon mummuna da aka yi maka in ba za ka iya yafewa ba sai ka rama to sai atun mitulwa ya zama sakayyar mummuna ne irin yadda aka yi maka kar ka yi ramuwar gayya shine ka wuce yadda aka yi maka to ba a san kai muridi ka ɗau wannan layi na cewa duk abin da aka maka mara kyau kai sai ka rama tun da Allah ya ce waje za ku sai atun sai atun mitulwa a karka karkata shine malu karka kasance daga wanda suka karkata zuwa ga wannan ƙauli domin la'allaka watakila cewa kai la ta ji sanjal mizani ba za ka iya samun ma'aunin da ya dace a sauyi madaidaici ba tunda Allah ya ce karka wuce yadda aka yi maka sai a tun misluha to kana da mudun da za ka auna ya zama kayi daidai da yadda aka yi ma labudda an ka zo lamawa ko dai ya kasa yadda aka yi ma ko ka wuce yadda aka yi ma kuma zuciya ta haɗa kuka kafu sata ta wajen sai a tun misulu haka zai kai sai a tun akabaru min ha to kuma kaga ciko zai biyo bushiya kenan tunda baka da ma'auni wanda za ka iya aunawa ya zama daidai da yadda aka yi maka baka gota ba to tunda baka da wannan ma'aunin bal yanzu ka rabu da wancan layin na da za sai a cin sai a tun misulu ha kun ka kasance minan lazina malu daga waɗanda suka karkata ila ƙaunihi ta'ala zuwa faɗin Allah ta'ala da ya ce faman a fawo a sulaha fa ajruhu alallah amma duk wanda ya fi abinda aka fi so kenan da aka ce wanda za u sai a tun sai a tun misulu ha sai aka ce amma faman a fa duk wanda ya yi afuwa wa asulaha kuma ya kyautata tsakaninsa da ƴan uwansa ya kyautata ayyukansa tsakaninsa da Allah to fa ajruhu la dan afuwan nan nasa alallahi yana wajen Allah kaga wannan ya fi riba ka yafe ka samu lada a wajen Allah wancan kuma ka lama ba wani lada in ka wuce yanda aka yi maka kuma ciko ya biyo bushiya to kaga ai gara kai afuwa din kama kala shehu na Ahmadu Fataha kamar yanda shehun mu daga cikin shehunan ɗarikar Tijaniya akwai shehun da aka yi Ahmadu Fataha yace wa iyaka ina maka kashedi an tuqabila sharra bil jaza' cewa ka fuskanci sharrin da aka yi maka da yin sakayya ka ce duk mummuna abin da aka ma sai kalama ina maka kashe da akan yin wannan fata zufara ko idan ka kiyaye wannan sai ka rabauta sai ya zama duk sanda aka yi maka kai rangwame to fa ajruka alallahi kamar da Allah ce fa ajruhu alallah wannan hatiman dole ne in dai kai abuwa za ka samu rabo a wajen Allah ko yauwa idan ka yafuwa bishiruri da sharorin da aka yi maka almadidati wanda suke masu datsuwa ko yaushe wa qabil shururan ka fuskanci sharorin da mutane suke yi ma billati hiya hasanu da dabi'ar da take ita ce mafi kyau shine yin yin afuwa Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuda mummunan da aka yi maka da wacce tafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim idan kana yin wannan sai kaga an wayi gari mutumin da adawa gaba take tsakaninka da shi sai ya dawo ya zama kamar masoyi ne mai tsananin kaunarka saboda yayi ya munana maka kaya ce ya muna na kaya sai a ƙarshe sai ya ji kunya ma sai ka zama sirikinsa sai ya dinga jin kunya ka har kuma ƙaunar ka ta shiga zuciyarsa shi bai sani ba to me ya jawo wannan shine afuwa amma an kace sai ka rama to gabar ta ci gaba kenan kaga ba a ɗauri kashi ba sai dai a ɓata igiya to hiya a hasanu yin afuwan shine mafi kyau sai ya ce wa afu ku yi afuwa yan uwa ko wasfa kuma ka yafe an khabisi saliqa ga mummunar ɗabi'a da aka yi maka fa illa zal khaliqa domin wannan halitta ai hadal makhluqi wannan makhluqi dan adam allazi tas'awan da kake tafiya kake aiki fi durri cikin cutar da shi wajen ya cutar da kai ka sani fa innahu mamlukun bawa ne abun mallaka lillahi ga Allah jalla jalaluhu girmansa ya girmama wa azza kamaluhu cikaddar da Allah ta buwaya bawa ne na Allah jalla jalaluhu to fa in arabta zalika in ka san wannan to fala tadurra aki ya kai dan wana aki ayya aki fillah ya kai dan uwana cikin Allah fala ta zurra karka cutar da ibadallahi bayan Allah domin fallahu la yarda minka bizalika Allah ba zai taba yadda da wannan dabi'a taka ba ta cutar da bayinsa wa fil hadisi ya zo cikin hadisi manzo Allah ce la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa addinin musulunci bai yadda a cuce ka ba kuma bai yadda kai ma ka cutar da wani ba to ko da an cuce ka kai ba a yadda ka yi cuta ba ka in shi wancan ya keta alfarmar Allah ya aikata haramun ya cutar da kai to kai karka keta wannan alfarma tunda an ce la darara wala dirar walasta anta ayyuhal muridi ya kai wannan muridi kai fa ba za ka taba yadda ba tarza ba za ka yadda ba min aibi man yadurra abdaka ga wanda yake cutar da bawanka ai yas'a wanda yake aiki yake tafiya fi darari abdika cikin cutar da bawanka ko allifu lil idlaqi ko ai bi darbin wanda yake fitar da bawanka da duka au shatimin ko zagi ba za ka so wannan ba wa in asal musibu alayka ko ko da mai munana maka din ya munana to fattaqina rabbaka ka ji tsoron ubangijinka ai fa ka sha intiqamahu ka ji tsoron intiqami azabar Allah wa uqubatahu da uqubarsa bi isa'ati adabika saboda ka munana ladabinka ga Allah don an cuce ka kai ma karama kai mummunan ladabi fi shuhudi kalfi da cikin halartowanka wannan aiki na ramuwar gayya min gairil fa'ili daga wanda ba shi ya aikata maka ba tunda an koma a hakika ai komai Allah ne yake yi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna abin da ya same ka din kaddara ce Allah da ma ya kaddara sai an yi maka shi wannan da ya zartar kaman ba shi yayi ba kamar Allah ne yayi to dan me yasa za ka yi ilamuwa akan wanda ba shi ne yayi maka ba almukutari ba da zaɓin sa yayi maka ba kaddara ce ta kaddara dole sai yayi kai me yasa ba za ka kame ba ka yi hakuri to alhamdulillah su maqala radiyallahu anhu ba ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال الميت